اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا يا رب العالمين yan wa takaice kamar ne bayani cikin huduba da ta gabata mun dauko maudu'i wanda maudu'i ne ba ɗaya ba zai zamanto dogon maudu'i ne za mu yi hudubobi akan wannan masala insha Allah masala ta mi ta matakaiya na dan adam inda mu san kanmu mu san matsayinmu ko mu san alaƙa da wannan duniya mu ambata a wancan huduba ta bayanin matakin harko na dan adam bayan babu shi ya zamanto dogon mani ya zamanto jini ya zamanto tsoka ya zamanto kashi aka mai halitta namiji ko mace ta kwanye sauko duniya mun yi bayani kan wannan duniya shine kenan ayon insha Allah za mu ci gaba akan wannan bayani bayan wannan aya sai Allah subhanahu wataala bayan duka wannan zawwa sai ce thumma innakum ba'da zalika lamayutun bayan duka wancan matakai da aka ambata ku dai waɗannan mutane bayan wannan rayuwa ta duniya tabbas za ku mutu ku koma ga Allah don haka yan masu girma wannan rayuwa ta duniya dole muna so ba ma so za ta ƙare imma ƙarewa ta gaba ɗaya ko ƙarewa ta rayuwa ta ko rayuwarku dole ana so ba a so za ta ƙare kuma diyan da ta yi tsawo wannan rayuwa gajera ce duk tsawonta gajera ce uwa wata mutuwa mutanen kwarai na mutuwa mutanen banza na mutuwa masu jihadi na mutuwa masu zama a gida ma suna mutuwa mai tsoro na mutuwa mara tsoro na mutuwa yanwa ba ta bar kowa ba yawancin yanwa ka ce mai hankali duk mai tunani kurin a ce ba a ce ma komi ba tun da aka aihe ka ka ji labarin kakanninka ka ji labarin wane in gwarzo ne in mai kuɗi ne in matsoraci ne ɗanka ne abokinka ne makwabcinka ne ka bayan ce wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu tun ta sawa kake yin labari kun baka taba ji ba an ce ga wani da ya je ya dawo ya baka labarin abin da ya gani ba wanda ya taba dawowa ya gaya maka a wa ka tarin wataran dan wanda mai iko ne shi mai iko na ka tarin wani mai iko wataran ya dawo ko an sa a wata mai kuɗi ne don kuɗi da ya tara ai ya dawo duniya ko wanda shi mai ƙarfi ne mai bala'in ƙarfi ne ai ya kuce mala'iku ya dawo duniya ba wanda ya taɓa zuwa ya dawo kullum mutuwa ake mutuwa ake mutuwa kuma kai ma za ka tafi kai wannan kaɗai wasa ya sa mai hankali hankali kuma kai ka unwa kake wannan kana so baka so yanda kake rayuwa a yau kana gani kana ci kana sha wata rahe labari yanda aka ba ka je binne wani aka binne da kai aka dawo kowa ma ta muku wajen gaugawar dawowa kai ma wata ran haka za kai ka ajiye ka kuma a dawo a bar ka a can in haka ga wannan wannan kada yasa zanto abin tunani ga mai hankali sanin wannan matsayi na yan uwa dan haka Allah subhanahu wataala ya tabbata a nasi na alqur'ani cewa kowa duk abin da sama wannan kasa da na kwarai da na banza za a waye gari ba kowa Allah subhanahu wataala kada zai saura bayan ya gama da kowa Allah zai kira liman da mulku yau kira waye a yau waye mai mulkin wani abu Allah zai kira na ƙarshe wanda ba wani mai amsa ma Allah subhanahu wata'ala to ko yame da ma kan shi amsa lillahi alwahid alqahar haka wa kenan wannan rayuwa dole mu mata shiri ga mai hankali ya mata shiri na kwarai na ka muku misalin wasu magabata cikin magabata na kwarai wanda aka musu shaida cewa bayan Allah na kwarai akwai fadal bin iyad fadal bin wata rana sai suka game da wani bawan Allah ya ce bawan Allah shekara ka nawa ce shekara ta sattin sattin ta sattin ya ce aiko yanzu kai shekara ka sattin kana tahiya kamar mai bulaguro kana tahiya ta komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duk ko ta ce iya tahiya wata ran zai kai gaci sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin kenan sai hankalin shi ya kawo ya ce to yanzu wannan kalma da kawai inna lillahi wa inna ilaihi shin ka san ma ma'anarta ce kwarai na san ma'anarta cewa ni bawan Allah ne kuma zan koma zuwa ga Allah sai fadala ka ce mishi ya dan wana duk kuwa wanda ya san cewa shi bawa ne na Allah zai koma ga Allah kenan kuwa ya san da cewa zai tsaya a gaban Allah subhanahu wata'ala duk kuwa wanda ya san zai tsaya a gaban Allah subhanahu wata'ala ya kamata ya ma kanshi tattalin jawabin da zai ba Allah na rayuwa da yawan rayuwa ta duniya dole ka shirya wata amsa za ka ba Allah subhanahu wata'ala jin haka wani bawan Allah sai hushi da kuka ya ce ya fadila to yanzu me wata dabara kuma ta saura yaya za a yi ya ce a ai dubarar kaɗan ce ya ce me ya kamata ya ce Allah maka rahama ya ce abin da ya kamata a yanzu ka yi ƙoƙarin gyaran abin da ya maka saura na kwanuka wanzu ka wuce sun wuce ba sa dawowa in ka yi ƙoƙarin gyaran tun da ka halaka a yanzu idan ka yi ƙoƙarin gyaran abin da yake gaba to Allah subhanahu wata'ala zai gafarta maka ya ga ya amshi ayyukanka wanda suka huce na baya sai ya gama da na gaba ya gama ya baka aiki na kwarai amma idan baka gyara ba a yanzu baka gyara gaban ba to Allah zai kama maka da laihin gaba da baya kuma ka gama yawo dan haka wata tama wata wani labari na Abul Hazim cikin malaman tabi'ai wannan wannan wannan shugaba Sulaiman bin al-Malik Sulman bin Abdul Malik iya cikin shugabannin musulmi masu mulkin duniya musulmi a wancan zamani. Ya je aikin haji ya dawo ya biyo ta Madina zai koma can birnin shi. Zai iya son samun nutsuwa a cikin malamai magabata na kwarai dan a samu wani malami na kwarai wanda zai mai wa'azi ya samu nutsuwa. Ka san duk mutum mutanen kwarai wanda san meye dan adam meye zuciya za su buƙaci kurin kai je wani wata kai labari kurin kai kai shi kurin wata ran gun zuciya ta bushe. Baka tunanin wani abu mai kyau ka ci kurin zuciya ta bushe to irin mutanen da masu hankali sai su da wani malami wasu kasan mai tsoron Allah ne ta da Allah ya mana wa'azi wazin suna neman ɗan samun sanyin zuciya sanyin hutun zuciya ga samu ɗan kaji ɗan dama dama wanda a yau ga kastoci nan ga darsa da yau na malamai al'anzu alhamdulillah yanzu kenan neman yan waso da yawa mutane kurin shi ji wa'azi an tura wannan wuta an tura an karutar da wannan a ce kurin shi wa'azin shafi kai irin wannan wa'azi ne kurin na a tura wani kai mai kashi wurara wanda zai gyara masu zuciyarka ma sau da yawa mutane yau misali dan kasa yau misali inda a ce misali akwai wani darasin saidawa ko da ake ana ta kofi mahi yawa za ka ji farsi da ke magana a kan wani ba kanka ba ɗan wannan wannan gafara ce wala rudu ne kai i magana kai mai kashi wurara wanda zai gyara ma halinka wanda zai sa maka nutsuwa a rayuwarka kana cikin rudu kullum kai zan kurin a ce wannan yan wuta ne wani an kawo ta da wannan a'a yi kokarin kai ma abin zai gyara ma zuciyarka yan wallahi magabata ta sabai haka suke za su samu matsala wani lokaci su ce kun suna san namu samu nutsuwa kai a je gidan wani ko wurin wani ya karanta musu ayoyin alkur'ani su shurara dan neman samun nutsuwa wannan sarki ya zo madina ya nemi a bashi malami wani akasar malami tsoron allah ba zai mai dan wa'azi sai su ramda abdulmalik aka ce yanzu ai gaskiya sai abu hazim abu hazim mutum ne sananne cikin malaman tabiya kwarai masu ilimi kuma tsoron allah sai ya kirawo shi a matsayin shi na shugaban duniya yan wata musulmi da ya zo bayan suleiman ya zo ya kira abu hazim ya ce ya abu hazim na zama wai me yasa muke kin mutuwa ba ma son mutuwa kwarai ya ce ai abin da ya kaka shugaba duniya kuka raya ita kuka gina kuka raya shi sa kuke gudun barin inda kuka raya ku je gida rushe na ba na hili duniya ta sha muku kai ita ake gine-gine a gidan wannan tsara wannan da gaskiya da karya kuma yan mutane ba gaske ba kurin shi burin shi a ce bila nawa yayi nawa me ya mallaka me duke kurin duniya ken dole ku mu yana yan ko a yau duk mai irin wannan tunani kurin shi ya gina ya tsara ya gina shirya ba yanzu zai so mutuwa dole gaji ba lahiya tar hankalin shi yanzu ka ji shi Amurka ko a horon shi ko a Tunis yanzu saboda ya abin da yake gaban shi shi ne ke so kuke gudu ya bari cankin bai tsammanin bai tunanin gyaran can in wannan shi tunani da yake sa dan adam ƙara gudun mutuwa gina duniya mantawa da lahira yace shugaba abin da ya kai haka kenan kun raya duniya ita kuka raya shi da kuke gudun ku bar inda kuka raya ku je rusheshen gida sai ya ce mishi to yanzu meye gata malam meye sakamakonmu a wajen Allah ya ce ai sakamakonku a wajen abu ne mai sauki ka bijirar da kanka akan littafin Allah idan ka diba halinka da matsayinka da maganar Allah sai ka gane meye matsayinka waye kai don kowa ya san kanshi ya san abin da yake Allah ke so da wanda baya so kowa ya sani yana ni ka gwada min da abin da ba haka ba ko ka mun hauci amma kowa ya san alaka shi da Allah yace ka bijirar da kanka ga Allah subhanahu wataala sai ka san meye matsayinka a wajen Allah yace yanzu ya ce a ina zan samu wannan magana da kake mini in san matsayina ce gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal abrara lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim Allah wani ba wannan wani jikan wani kurin Allah ce lalle ɗiya na kwarai masu da'a ga Allah bayi na kwarai tabbas suna cikin ni'ima ta Allah gobe kiyama amma miyagun ɗiya miyagun mutane suna cikin jahim kenan bayani a hili a wani layi kake kana cikin abrar iya na kwarai ko kana cikin iya mana ba na banza wanda ba na kwarai ba wannan kenan anan zaka san matsayinka sai ce to yanzu kana wani magana ai ma matsayin mu dai ai akwai rahmata Allah na rahmata Allah yace yo rahmata Allah Allah ba ya hudi ba ala inna rahmata Allah qalbun muslimin Allah wadi rahmar Allah tana kusa da masu kyautatawa ba mutanen banza ba kenan ka san matsayinka eh ita rahama gashi da Allah da aka aita ma ai Allah ce tana kuza masu tsoron Allah dan haka sai ta mai saka ce ma wani saka ce ma Abul Azim to yanzu ya ne ma'ana tsayawa gaban Allah wani irin arar da za a mana a gaban Allah subhanahu wataala wadin yace shi tsayawa gaban Allah subhanahu wataala yanda ka san mutum ba mutumin da ya nesa da ya jima bai gida ya dawo gida ai kowa san nishadin shi jin daɗin shi da iyalan shi ya zo cikin famin shi ko ya ce haka mutumin kwarai idan ya koma ga Allah zai koma cikin horin ciki daman abin da yake so gamuwa da Allah yanzu ya gamu da Allah don samun sakamako da yake jira na kwarai ya ce amma mutumin banzawa yadda kasan bawa ya tsere wa mai gida an kamo shi za a kashe wajen mai gida kan tashi hankalin shi ko ba daɗi ko to haka yake gobe kiyama ya dace waye kai a ina kake yanwa Allah subhanahu wata'ala na cewa abu ne a hili ba wani dan wani jikan wani duk wanda ya aiki na kwarai Allah ce namiji ne ko mace ne Allah ce za mu raya shi a nan rayuwa ta duniya ya yi rayuwa kyakkyawa cikin nutsuwa cikin aminci wannan rayuwar duniya kenan haka kuma idan ya koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah ce za mu saka mishi cikakken sakamako na kwarai sama da abin da ya aikata yan wa masu girma Allah subhanahu wataala na cewa ya kuma su imani ku ji tsoron Allah kuma kowa kowane mai rai ya tsaya shi kadai ya tsaya ya diba ya zamna ya ga me ya tattali me ya shirya ma gobe dan kiyama ko mutuwa kaman gobe ne din ana Allah ya kai din mai imani ya tsaya kaza kai daya a cikin gidanka ba da cikin dare ba kowa kaza ka ga me ka shirya ma kanka gobe kiyama wannan kira ne ga mai bin mai hankali ya rika tunani kullum iya kokarin diba dama da hagun a wani hali yake yau misali inda Allah subhanahu wataala zai aiko mala'ikan mutuwa zaka ce abin nan gyara idan kana cikin halin abin nan gyara ka gama yau amma daman kana shiri kullun shiri da kake haka me ya kamata mai imani zama to kullun a cikin jira yake kana kan hanya kana kwance kana mota kana jirgi kana shirye baka wani baka da wani matsala da Allah cewa kana fata he ka sabka he na je kaza zan gyara wannan matsala ce ga mai hankali ka san to kullun domin tahiyya ba ka san iri iri an yi daga barci an yi daga aje a dawo bulaguro an kulla arme ba a kwanta ba an samu mulki ba a hau ba nawa ga gaban ka an yi komai an kare kayan hawa ya mutu nawa akai an shayi komai a ba ruwa Allah tsarin ka Allah ya tsarin shi kai kake naka kenan kuma Allah ba gaya ma zai ba lokaci ya ka shirya haka dai umma ya hankali don suka shiri shin wata ruwaya cikin targhib wa tarhib annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wani yawa annabi tambaya ta ya rasulullah a cikin masu imani waye mahiyici masu imani sai manzo Allah ce wanda wanda yake da kyakkyawan hali na kwarai yace ya rasulullah a cikin masu imani waye kowa wayo waye mahi wayo mai hankali ya ce wanda ya kowa wa cikin masu imani ya ce wanda yi yawan tuna mutuwa kullum tana cikin tunanin shi kun ba tuna mutuwa ba eh tuna mutuwa ta kuka ba shi ba ya tuna mutuwa yake yawan tuna mutuwa kuma iyawa mutuwa tattalin mutuwa ya tuna mutuwa kuma iya tattalin mai shiryawa da mutuwa wannan shine a masu imani shine kowa wayo Allah sama layin su dan wanda haka yan wa takaice wannan shine mataki da dan adam yake ciki cikin marahirkin rayuwarmu muna wannan matsayi muna wannan duniya muna cikin ɗakin jarabawa kuma mu sani ba dare ko rana za a zo da haka a takaice mai hankali kullum da abin da kake yi kasuwa ce harkoki ne me kake yi ka rika tuna babban abin da yake gabanka Allah ka fatan sama insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 22 ga watan safar hijira shekara 442 wanda ya dace da tara ga watan goma shekara 2020 a sati da ya gabata mun tsaya cikin sotul kaf mun tsaya aya ta 16 kinan sha Allah yau za mu tashi aya ta 17 ta wannan sura sotul kaf insha Allah bismillah alrahman kahin nan akwai da yake cewa yan fadakarwa ganin yanwa muna so bakin gulgudu sabkewa al'umma abinda yake wajibi na gaya masa ainihin gaskiya kuma ta rage da mai ji ba tare da kula ba da mai ji zai wani yan mun sani a yau muna cikin 22 ga wata na safa nan da yan kwanaki za mu ji bayani na rabi awal wanda a ciki ake maulidi kunanwa aqidan ta ahlus sunna kan mas'ala sananna ce ba zawa zai ba kamar ya zo a wadi muna raddi muna ba mu wannan insha Allah ko mun ba lokaci ba za mu zo kullum muna raddi mu muna cewa kaza ana kamar masan yara bayani za a ji ayi abinda yake aqidan kan wannan mas'ala yan uwa ina ga wancan shekara mun wannan bayani irin wannan lokaci in yayi mutane sukan zo misali kamar kala uku ta mutane akwai wanda tsakani ga Allah suna yi saboda san annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka gaya musu kuma ibada ce neman lada ne na san annabi iksa san annabi ke kisa akwai wanda kuma suna ɗaukar wannan lokaci a rabi da san annabi sallallahu alaihi wasallama a nemo na abu na duniya wannan su ne muhi hadari a cikin wannan kashi su ne muhi hadari a cikin al'umma wasu ke rabuwa sa annabi kuma abin manuwa ta duniya ce da waɗanda suke su kuma san ba sa yin maulidin gaba daya su wannan na tsaka sun sani sarai ba gaskiya ba ce suna kare amfanin su abin tausayi na harko ba suke yi tsakani ga Allah san annabi ne sai su ga waɗancan wanda ba sa yi ba san annabi ne haka abin yake ce ɗan uwa masalar mu aqidar ahlus sunna da jama'a da harko ku sani maganar ayyuwar nasara sanarwa asali cewa sha biyu ga watan rafil awal me tushen ta kullum musulmi zai abin da hujja ba kwara dole kanta tarihi na magabata akwai maganganu da yawa sha bakwai sha takwas ishirin da kaza sha biyu maganganu da malamai suka yi da dama kan wani masala maganar sha biyu a cikin bangaren malaman hadisi a isna da malaman hadisi ba magana tabbatatta daga manzon da Allah ya ko cewa an ahe shi sha biyu ga wata rabi a babu la mutum kama kame ko mutum ya karya ma fadi amma ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa ingantatta daga gare shi ya hadu ranar litinin haka da sahabbai cewa sun tabbatar ruwa ingantattu Allah ya cikawa a ranar goma sha biyu ga wata rabi a wani wani shi muke da garanti Allah mai cikawa sha biyu ga watan rabin awal to mutum farin ciki zai ko bakin ciki zai ta ga tsara shigo bangaren ruwaya imam malik rahimahullah suna cewa malikawa ne kan ce imam malik imam malik abin da ya inganta ga imam malik ruwa tabbatatta a yadda ya samu daga muhammad ibn jubair ibn mut'im imam malik shi ruwa da tabbatar da ita ruwa da aiwon shi 18 ga watan rabi'a awal ina ga su kai wa maliki ne ka bar malikin ma shi malik arun da tabbatar da ruwaya 18 garbi da zaka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk da shi malikin ya tabbatar da a ya shi 18 garbi da wani amma kuma bi wani biki a cikin shi imam malik ko abu hanifa ko shafi hanbaliya babu daya cikin wannan magabatan duk wani karni ma da aka ma shaida babu wanda yayi wannan bikin sha biyu ga watan rabi'a wal babu lamta ma kayya ya kayya dan kuma Allah Qur'an a gaya jama'a kaza ni kai ya ce wallahi babu in suka mukwata na wallahi babu in suka wallahi da haka yawa abin da yake aqida a cikin jama'a mu abin da yake aqida mu abin da ake mancewa shi ake tunawa ayi bikin tunawa ne ayi bikin ka amincewa ne shi ake ma biki a shekara ayi mu a gida sama jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya huce mu mance balle har mutuna da shi abin da muke kashe muke kira al'umma duka rayuwar mu cin mu shan mu kwancin mu tashin mu hawan dabba shiga gida fita da gida zama tashi komi ko muke a kullun yanda yayi shi ne rayuwa shi ne musulunci ba ya shekara ba a yi biki a yi waka a ba kudi ba shi ba ne ba rayuwa gaba daya sabbin rayuwa da suna sallatai suna makarantu ne ana karantar cin daga yara ya rayuwa a tanar take don a yi koyi da shi shi ne yan uwa hakikanin sa'anin sallar salama ka yi abin da ya kokarin rayuwarka ka yi daidai da yadda ya yi dare da rana karatun da kake yaya manzo na salama ya yi duk rayuwarka daga aka haɓa bai yiwa mamanci da shi balle ma har mutuna a bikin tunawa shugaban suna jama'a na amur bin hanbal ya ce inda ka san sosar jikinka ba kai da ruwa kai motsin cikinka su sakura ya annabi ka yin ne na ka yan uwa shi ne musulunci kuma shi ne ahlus sunna wal jama'a cewa suna mata na ƙarya duk sa annabi sa annabi ƙarya ce kudu suke sa annabi ya kawo ba mai abin da bai ba wannan shine sa annabi aiki da abin da ya zo da shi bayan ka imani da Allah imani da shi ka yi abin da ya dukkan rayuwarka kakkamance shi kibtawar ido balle haka bikin cikawa a cikin shekara Allah ta bikin insha Allah za mu tashi aya ta kenan goma sha bakwai ta sutul kafin insha Allah bismillah
وترى الشمس إذا طلعت تزاور بهم ذات اليمين وإذا غربت وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال wannan yan uwa muna cikin bayanin waɗannan matasa masu imani samari masu imani da Allah tusa ma imani ya ba su ƙarfin gwiwa na tsayawa kan gaskiya da barin shirka da Allah bayan sun yi shawara sun tahi wannan kogon dutse Allah subhanahu wata'ala ya buga musu barci a wannan kogon dutse na daga labari yanda wata hikima ta Allah subhanahu wata'ala ko wata ayar Allah yanda ake gaya mana yanda rana ke ma wannan kogon dutse nasu na zama da ibn ibn kasir haka wasu ruwayoyi da ibn abbas mujahid ba magabata cewa a dukkan alamu wannan siffa ƙofar kogon tana ɓangaren arewa shek siffa tana da rana take mata wata rashamsa iza tsala'at ta zawar an kasihin za ta lemi za ka ga rana in ta kullo tana karkacewa ramunsu ba ta kwashi kai tsaye ɓangaren dama liman bin kasir ke cewa bangaren dama a nan ke tana bugun bangaren ta katanga ko bangaren yamma na rama wadda za garabat idan ta je hadawa ta karutu za ta shimal nan in ma ta turukun ko tana kan taba su dai magana mai kari tana dan barin wurin ba ta shiga kai tsaye cikin rama ba a sama take da kowal ba gusu mata ko yamma na ce idan tana yamma ko gabas ba a samu haka wani ala kulli hal wani abu ne wanda Allah wani labari ne gurin ga yanda rana ke ma wannan rama in zai wadawa tana karkata bangaren dama wadawa bangaren hagu take mana bugun wannan rami wannan akwai maganganu na wannan ramin a yanaki tsakiya aida ina ne ma ibnu kasir ke gaskiyar magana babu wata ruwaya tabbatatta daga manzon da Allah ya yi ko wanda aka faɗi mana a wani gari ne a wani ƙasa a wani wuri wannan kogoki ba wani a yau mai masaniya cika kakan shi akwai labaru da yawa da kwashe-kwashe da yawa kan shi cewa wani sun je sun kaza masu kaza babu ruwa ta tabbatatta wanda ke tabbatar mana da wannan wuri ina ne shi ma mun ka ke cewa inda har akwai wata fa'ida gaban sanin wannan wurin da Allah ya ambata mana gari kaza ne haka wanda ba wata fa'ida a ciki nan ana karantar da kai yadda Allah subhanahu wata'ala ke ma bayan Allah na kwarai yadda Allah ke kula da bayan shi na kwarai ba roce da matsayinsu shekarunsu asalinsu ina suke kuna yadda Allah ke kula da bawa na kwarai yara ne kanana ga sai shekarar dubu da wani dubu nawa har yau da man labarinsu kan wani abun a zuwa gani suka yi sun tsaye tsayin daka kan kare akida tabbatar da akida wannan shi ne karantar da mu da yadda Allah ya kula da su ya tabbatar da ayashi gaban su ya gwada ma duniya al'alama ta tashin kiyama ta hannun wannan mutane bayan shekarun suka yi zama ga gaban da Allah ta da su wannan shi ne masala wannan a ƙarƙashin wannan tafsiri kamar ina ga usaimin da rahimahullah in wa masala ce wadda kuma su dole yi ta wadda ta kawo matsatsaru balle wajen illa kwal ɗan boko sun karanta a libin a littayi alakwal an karanta nan da wani malami daban har ana rigima kan masa'alar nan usmin nan wanda ake cewa ta wannan aya shi usmin iyakan masu ganin cewa rana take tahiya ba ƙasa ba wasu kuma suna ga cewa ƙasa tahiya ta bintakatirar tahiya ce ta ƙasa wani abu ne yana cikin kuma kada sani ba abu ne akan yan boko iyakansu wani ima shakka kan addini ya haka da shi ko shiga rudu gaba daya san zama dan bayani ta kai ta masala yan uwa wannan masala ba kai musulmi asali mu a musulunci da abin ya ɗago kai da suka fara maganar cewa sani da suke suko latar tun mutum da sani suke kya al'almin farko cewa rana take tsaye a fitas ke fit kuma duniya take juyawa a zagayar rana wani ya kama da ma'addini magana ce a ba mu yarda bayan nasu ƙurani الله سبحانه وتعالى قامنا والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم الله شيء والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم رانا تنا تهي زوا وتمتبتتا وانا كما تهي رانا zuwa wata matabbata wani tsari ne da Allah mai kaddara mai iko ya kaddara mata ta hiyata daidai yadda ya tsara mata wani masa gwani ne masa ne haka kenan mu yanzu ba mu ba mu iya kauda ma ce rana a fikis ko sole fikis ba mai dara to yanzu magana da ake an za mu komo shin magana da ake a yau ta hudowa rana faɗawa rana wani ilimi ne daban ɗan adam ya gano eh daga baya su malama sun magana bayan bincike nasu mu da mun yarda sun yarda su ma cewa rana inda take tana cikin wani urbi wani falaki kuma har suna da baka bita cikin tafiyar rana wannan ba ga dama ya su ma sun komo cewa rana tana tafiya a inda take duk girman ta duk girman ta sun wani falakin da daban yanzu kenan ba matsala wajen tsaye rana yanzu matsala da yake cikin harin cikin da mai to yaya ne magana wuni da kwana alaƙa mu da rana ne ne zuwa daga ciki shi usaimin rahimahullah iya daga cikin masu tsayawa rana take zuwa ta fada ta hudu kan wacce magana kahin musulunci tun lokacin turawa inda aka fara ko a wajen kiristoci a jin littafai su ma haka suke cewa rana take zuwa ta fada sai a mil katsan karantikat galileo galili wani mutum a kan kaji akwai nicholas akwai nicholas mutum alaman nicholas shi ne a mil katsan karantikat 1444 shi ware magana kai wannan wata ya kamu duniya mu muke motsawa saboda katarar ana nan fikira kin tarzawa duniya ana nan sai mil sun san karantuwa shekara goma tara da tara ta kunshi galileo galili mutumin itali ya buɗe ta kuwa take shi gaskiya amma mai zai kurin duniya take tafiya ba ta tara karshe su ma a lokacin aka bakar maya da malaman kirista su kariya ce yake ya kadar da tayi har kashe me ya kashe ma aka kashe shi kashe shi ma gaba daya kenan tsohon rikici ne a cikin malaman addini har ta kai ga musulunci yanzu abin ya kaga musulmi kuma Allah ya ba al'umma ɗan adam wani ilimi wanda yake sama da da kayan bincike da ilimi ba ɗaya bane da gaskiya a yanzu shi ne magansa kenan a yanzu malamai na addini wasu gama boko da addini da waɗanda suka bincike kan mas'ala da wanda suka ce a suna nan kan wancan labarin kurin rana ta ke tafiya ba ta shi usaimin rahimahullah hatta bin bas suna kan wannan magana rana take tafi albani rahimahullah ya ce a'a ya ce gaskiyar magana suna kiranta hakikatar ilmiya a hakikance a yau ya ce babu cin karo tsakanin ƙur'ani da su tsakanin ƙur'ani ko sunna da ilimin da ɗan adam ya gano na tahiyar bantakatarar wani abu da mu sani ba an san da mugun ta rana ba wata matabbatar ta a nan ba matafiya yaya ne ta iya taka abin da yake alaka da mu alaka magana da mu in za mu gani abu ta bullo ta fada ko ita magana da mu amma ana bi yaya ne hakikalin shi yace babu cin karo tsakanin qur'ani da sunna da magana ilimi da ya gano cewa ta yin rana ba ta tara yan wa menene dan adam muna magana ilimin abin da Allah ya sa gano kuma dan ce babu cin karo qur'ani cewa ƙasa ta mu wannan tana ta hiyar iri biyu a ilmance ta za gano ta iri biyu wanda sa misali misali ɗauki ba da misali ka bige ta da gehi ta hiyar ba da gehi ya take ta hiyar iri biyu ce ko tana ta hiyar haka kuma tana ta hiyar haka tana juyawa kan kanta kuma tana ta hiyar gaba wannan system din shine dan adam a bincike shi ya gano da wani matsala kenan akwai tahiya wadda muke tabbata tsakatar wuri da hannu wazo wani ta tahiya da take yi a karan kanta ta tawa do ta wada mun ga rana anan kuma sun ce abin da yake tahiya da aka tabbatar haka ne take misali da da gama zuwa gabas haka take haka istamkin yake tahiya wannan abin da suka gano ne ina ga akwai wani Mustapha Tofan ga mutumin Najeriya ne ya takara a Najeriya me da mun fadaki ne dan shi ya je sama ya je da shi aka je kasa sama eh ya je sama ya yi libur na wannan alilimin falaki inda ya burge na ga cewa na iya ilimin kan masala akwai libur da yi a cikin liburtin da yi iya ba da misalin yadda allah san ɗan adam ta hira da wata inda suke da bitastin kanta yake ba da labarin a wannan tsarin a wannan tahiya yake ba da labarin kisifewar rana kisifewar wata a wata shekara kuma ba da labarin za a yi sau biyu a cikin wata ya ba da tattara komi abin bai zo ba libertin ne ni na marki libertin ka har lokacin ne wallahi daga ina abun hajjima ina abun ina abun abun wallahi a dattin da ya bada a littafin ya waje na kun naga abun ya wakana da shi ma littafi nan mene ne kenan shi Allah kan da su ga abin mun san ka ce ga wani mutum Saudiya ya hau jirgi zai zo ka san nan zai zo ba ba gaibi na wajen ka yanzu wani ilimi na labar adam an san fitar ta yin jirgi da saudiya zawa zawa nijar ko da ko zuwa nigeria iya ta yin kilomita kaza zai zo a lokaci kaza me yasa ana ke da fitar da zaki tiyata a kara ko a dada misali ta wata rana mun ta zama ta saudiya mun ta daga jami'a ta yawa ba sai kuma daga ce jama'a ƙa'ida mai ta iya awa biyar daga nan daga daga jami'a zuwa daga zuwa jidda amma yanzu mun zo waga za a ƙara fitar kaza za mu sauka a jidda lokaci kaza kuma haka gaba wannan kenan suna aiki da bitaskin ta yin abu a takaice na sanar mu gano wani cewa kenan wani abu nan adam yanzu ta kai ma su karara sai a gwada ma duniya gaba ɗaya ga tana a gidan Allah ka gani da idan ka to ka tsaya ga tana gaba ɗaya gidan da duniya ga ana kallon ta zu ga idan ka kalle ba na ba ce labari bane ba ko da sai din na da naka ga tana gaba ɗaya ga majnun ta ba mai ta ɗaya ba kuma za su baka cewa misali yanzu yan uwa za gano abin ya ciki yawan da sai abin suka san ilimin abu yanzu misali yan uwa mun wanda ya san zuwa saudiya me yasa kake da bambanci za a tashi zuwa saudiya da dawowa awon ɗaya ne ba ɗaya ba ne zuwa mu daga nan ya yi jimawa akan dawowa wani yana alaka da vitas da yadda abin da take rotation yanzu ka da zai lata yadda muke binta wani muke tayar ƙasa in wa kadan in a takaice akwai yan waje a kuma shi da zafi yanzu yan misali masu an har makamai na sauran aka hana misil da kilo dubu biyu dubu biyu ke shefa da ɗakin ko ba yi ya hana misil ɗan adam zuwa gari kaza kilo dubu kaza ya ce fada a wurin ba yi wani misali da suke za su yi misalin vitas cin wannan makamin a yi kilometraj zuwa wannan wurin kilomitar nawa ne za a yi misalin ta hira ranar duniya in haka ne za a bashi misali yamma suna yi wanda yanzu ke tarewa da na zai zai je in gaba za a yi da yanzu ka tafiya zai fita haka sai kalbin su ya halbu kalbi kuma ya je wurin da aka halba shi wani abu ne ilimi wanda mun za kuna hajjar kuna a ka faɗi abin da ke cikin zama mutum ya rubuta bai da bada abin da yake an gano haka ne kuma da sun ce ba wani kaɗai maka abu masu ilimin musu kula da abu kenan muna magana yanzu da muke magana wannan magana kisifiyar rana ko wata Allah ya bada mana wata aya to wannan aya Allah ya bada mana sai dan adam ya ya gano ta yaya ne ake samun haskar rana da shi ko ai kisifiyar wata wannan abin da ka adam zai gani Allah bada mishi yayin wanzu misali ana kisa yayi kisifiyar rana kisifiyar rana yanzu ga yanzu misali yanzu ga ta karama ta ko an sa ido na batar yawan duka yawan gaba daya karama ce amma na kada kusana tarihi mun duk mai girma tarihi shi misali shi wata kisifin rana ta kisifin rana wata ne ke shiga tsakaninmu da rana ya maka gurin ya maka babu yanin kisifin wata duniya take shiga tsakanin wata da rana domin wata bai da haske mai karam kai iya samun haske ta bunsukin take da duniya idan duniya ta tsakanin shi da rana ta samu rana ya gaba ba haske gaba daya haka abu yake mu wani abu ne na abu na abu haka yake yan mu a takaice ba karatun mu ne wanda a tafi masu abin ne ɗan uwa kenan wai magana ce shi kenan kamar albani da wasu malamai albani ce ba wani albani ce ba mu cin kano ce albani ce mun da wani kamar abu ne wata tura da kare malamai na addini akwai suka yi kuma suka kace ilimin biyu wasu sun hau jirgin kumbu sun tsaye sama da kansu ɗaya iya cewa mun yi tafiya kilo dubu goma daga duniya mun tashi kilo dubu goma sai kwamannan kim ya ce ku diba duniya ku da muka leko sai ga ta nan gaba da tana juyawa har ruwan tako mutu na juyawa to muna kallo da idanmu musulmi ne ɗan wata ɗace wannan mas'ala ce ilmiya kwallowarka ba ya ta gano ba abin da aka yi bayani da aka ne shi dai a nan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wannan rami wannan kogo na asabar kama in kullum za mu ce Allahu a'ala Allah shine mun san hakika da gaskiya eh eh yace me yake cewa wata rashams idza tala'at tazawur an kafin zaka ga rana in ta bullo tana karkacewa ramin nasu zata da min bangaren dama wa idza gharabat idan ta je hadawa taqriduhum zata shimal nan taqriduhum zata ma'ana tana dan bugun wurin ƙofar ramin na ta na hikima don kowa san amfanin rana ga rayuwar ɗan adam ko ga wata halitta ma kenan tana bugun ramin kai tsaye don samun ɗan amfanin rana da dinga cikin su don kasa lalace ya ce hun fi fajwatin min waɗannan samari suna cikin farfajiyar wannan wannan wannan rami wannan kogo nasu alace zalika min ayati Allah yin musu haka wannan iya daga cikin ayoyin Allah man yahdi Allah huwa al-mutad duk wanda Allah ya shirye shine shiryayye wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wanda Allah ya batar da shi har abada ba ka san bishe da shi wannan ba shari'a ta Allah ba ya ga gari gaba ɗaya uwaye da kakan da kowa batacce ne ke bata wannan Allah amma su Allah ya ware su ya ba su shari'a da ƙarfin imani ga shi har yau muna jin labarin wannan wannan samari nan na ci gaba
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
nan Allah subhanahu wata'ala yana siffanta maka waɗannan mutane samari kamar ga suna a gabanka wani kariya wani abu da Allah musu Allah ya ce wa tahsabuhum ayqazan muhmurqi wannan kwanci da suka yi dogon kwanci da suka yi 300 da wani abu idan kana kalle su za ka yi tsammanin idan su bima kina idan ba a ribe yake gaba daya din na matacce me kallo ya kalla zai tsammanin a yi ƙarin su a balke suke amma buhumar kuru amma barci suke a dace barci suke amma yadda ba shi abin din nan mai ido biyu amma buhumar kuru kuma Allah ce wani kallibuhum za ta yamini wa za ta shimal wani abu ne ba hannunsa ba Allah ce muna juya suna ta juyawa ba wuri guda ba suke fusa guda a muna juya sai ce dama da hagu irin na mai barci a juya nan an jima a juya nan ganin ma idan su biyu sun sa abin da suke haka da haka muke musu muna juya su dama da hagu kuma wa kalbuhum basitun tira'i bil wasil su ga sun an gaya masu fasu hatta da karan a gama gashi nan ya aiki ya shi damsa shi a bakin ramu cikin baki ƙofar ramin iya shi ma kamar idan shi ya shi haka suke siffata Allah musu da wannan ake cewa muhimmancin amfanin da zama da mutanen kwarai ha kare ne Allah ya mata mana wani kare ne kare ne kare ne Allah ya mata kashi shi Qur'ani ana labarin bayan Allah badiyan Allah na kwarai aka labarin wannan kare gashin aikin shi ne kalgashin wannan Usaimin rahimahullah kayan shi malamai sun yi magana masa'alar rike kare akwai wasu sun hadisai cewa duk wanda ya mallaki kare ba karen marauta ba ba na kayan gona ba ba na kiwo ba ana rage bangaren aikin shi kullum ya sara shi wannan akwai ruwa da dama kan haka to yanzu menene masala da malamai ke magana karen da aka kawo kirin nan kare sha'awa kurin ya burge ka amma karewa misali zai gadi a can misali suna cewa misali kamar alƙali wannan dai wani dai mai rigima ana gudu a kame hari to a can na suke magana misali a yanzu irin yadda duniya ta lalace ko kana misali can bayan gari wani haka wani misali a kai maka hari ko a garin ma dai barayi da aka san suna suna ɓanna shi hari zai mutane sai mutum ya ɗauki kare don wannan manuwa ta kare ta magana gadi ba na sha'awa ba ta wannan bai shiga yanzu zai shiga layin kare da aka ba da uzuri na gadin dabbobi su mulke cewa idan aka ba da dama mutum ya rike kare don gadin dabba ko kayan gona ko dabbobi ya ce ai mutum shi cancanta ma ba shi kariya in dai kenan tun da amma da shaida ta kenan akan haka kai shi ba sai mawan nauyi malama gaba ta sai magana kan cewa kenan akwai halaccin rike kare in na dalilin gadi ne kana gudun wani abu kuma an san yanda shi ya yi kawo da gadi gadi kare ya yi gadi ya yi kawo gadi da shi ya barci ma shi kare bai barci dare mun sai sai ta barcin kare ya taya mashi kare asaba tana shaifanta shi dare ne bai barci kuma sai yanda ki kula da magana da muhimmancin gadin shi kenan a takaice karkashin wannan alimai ke cewa in dai na darura ne ta gadi aka kashe ko da gida ne bai cikin kare da aka hana wallahu a'lam yace wannan kare gashi nan wa kalbum karansu basitun dira'ati bil wasil ya shimu da damtsan shi a bakin wannan rai law tala'ata alaihim lawallaita minhum firaran wa lamunita minhum ru'ba inda za ka je tsegumi ka leƙa ka ga waɗannan samari Allah sa masu wani kurjini da ce inda za ka tsin ka leƙa da wanda ta min firaran da ka ba da baya da gudu wanda mulkita min muruba da tsoro ya cika zuciyarka za ka zaka burkita don Allah ne ka da su ka aiko tare da su in ma mai gani ya gani ga zai same su tsoro bai iya ka da su ya Allah ci gaba
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا
na'am Allah ya ce wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum yanda muka musu waccan baiwa inda Allah ya tsare su tsawon wannan shekaru 309 ba abin da ya canza a gangan jikinsu wannan kuma wata aya daban Allah ya ce wa kadhalika ba'athnahum haka muka taro su daga wannan barci bayan tsawon wannan lokaci da ya ta sa'alu bainan don za su rika tambayar junansu na yaushe muka zama na ana jiya ne ko yau ne kwananmu nawa za a samu wannan tattaunawa tsakaninsu sai da ci gama tattaunawa da aka yi kama a gabanka aka yi ƙwada ƙa'ilun minu daga cikin wannan samari sai wani mai magana sai ya ce kam labistu a cikin wani shi tambaya wai kwana nan muka zama a nan kwana nan kuka sai ƙalu labisina yawman au ba da yau sai ɓangaren su sai suka ba shi amsa mai tambayar kama tambaye ta samu gida shakka to dai mun yi kwana mun yi zama imma wuni ɗaya ko rabin wuni ɗayan biyu in ma wuni in ma rabin wuni kenan babu kat yanzu kenan ba mai kata sun su sun gano dai da babu kat yanzu dai ba ta tarna za ba da sun tashi kamar daga barci a tashi sahi ko kwanan jiya kai akwai yunwa ko kuwa yunwa ka tashi sahi yanzu abin da ke gaba su ba magana ba za a magana gari da kwanan kwanan ne kalu rabbukum a'lam bima labistum ba magana ku barta ubangijinku ubangijinku ya yi kowa sanin kwana na makarar na babatin da cikin musu yanzu kurin fa ba'athu ahadakum bi radikum hadi yanzu abin da zai kurin ko aika wani je gari da wannan kudi na gudan cikin mazan ruwa ne ko aika wani da kudi ya je ilal madina ya tafi gari falyanzu ayyuha asqa ta'aman ya diba abinci mai kyau mai kyau a sai aka yi addini ne ka ce mana kyau baka wakaci da wani wata sada kanwa wani faɗi na yake ba addini bai ba Allah ya wuce ta ba annabi ya ce nama sha zama da sha zo mu wata iya nabi ya ci mai shi ku je ku diba abinci na halak da daɗa ku kawo mana kaga wani ana gaskiya ku eh wani ba wani ba don wannan waliyin hakika ba ba ba shakka ne ba waliyin wanda zaka da amsa rawar nan waliyin taka a wannan waliyin hakika amma suka ce ku abinda za a yanzu kun fa ba'asu ahadakum doradikum hadi ku tura daya a cikin ku da wannan kudi na ku ila madina ya tafi gari falyanzu ayyuha aska ta'ama diba da abinci mai kyau na halak kuma falyatikum bi rizqin min yakamu abinci ku za ta abinci ku sabon zai daga ba sa da wannan kai amma suke cewa wani talattaf wani talattaf mana ya je amma ya je a hankali suna tsammanin wannan sarki da suka guje ma da suka tsere da imaninsu suna gudun ka aje ya kama wanda aka tura ya kama mai da shi gidan jiya sai suka ce wani talattaf ya je a hankali na imam ibn kasir ne ke cewa dan za ma tambaya ina ne tsakiyar qur'ani sai ka zo wani talattaf baki wannan wannan fakin nan tsakan qur'ani tsaka kare ba ta gaba da baya wannan da taf kaga waya wace ko mana nan tsakin qur'ani kai gaba kai baya tsake nan sai tsaka qur'ani haka ma tambaya ba kala ba kala ba nan ce na ban kala ne 30 da kita amma rabin daidai na yawan qur'ani wannan shi tsaka wannan da taf yace kenan yaje amma ya daba ba mai zuwa wala shi'ran nabikum ahada kan kan kan ku yarda kan ku da wani ya gano inda muke ba kana ya hankali kwarai kai yarda a gano inda muke da suna tsoro zai ke zo ya gama da su me suka ce dalilin haka innahum in yawharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim aw yu'idukum
in ya zaharu alaikum wa'annan mutane idan suka gano ku suka gano inda kuke yarjumu ku za su jijjiba za su kashe ku da jiwa aw yu'idukum fi millatihim ɗayan biyu ko su kashe ku ko su maida ku gargajiya uwaye da kakannin addini ku ta gwamnati ɗayan biyu kuma idan kuka yarda kuma kuka koma gidan jiya walan tuflihu idan abada kinan ku har abada ba ku samu rubu dole mutum ya mushriki babu gyara ana iya samun tsira duk laifin da aka yi ko a shekarar dubu a gidan wuta ka yi dubu a gidan wuta idan ba ka da shirka da Allah ba gama da kowa ba kana tsammanin wata ran za ka fito duk shirka da kyauta na mai labarin wata mutum zarra za a yi ceto alalaba da ba ceto annabawa su yi mala'iku su yi mutane zai ba ceto ku je ku a tai a tai alace ku je za ta aljana ku je ku ɗauko duk wanda kuka sani wata mutum mai imani wata mutum zarra ko gushi inda ya fi imanin ko muka ɗauki imani inda ba yanka duk da inda mutum ya yi wani za a hukunshi ma ya zama gawayi na zama mutuwa ya babbake gaba ɗaya ba maganin wani amma ba mutuwa amma za a hukunshi manzala ce an yi an yi an kare sun je sun ce Allah kowa ya kare Allah sa ko su an ce shi ma Allah zai wata jimga ta musamman zai jimgo su a hudun su a kasa gidan aljanna wani Allah kaɗai san cewa akwai imanin ma kaɗan ne kaɗan ne a yi ɓanna duniya amma ba shakka da Allah kudin labarin wani bawan Allah wani shi bayan an kwaso an kwaso ma shi iya can cikin wuta amma mabanna ya banna a wuta a dumudumu ya kiwa kai ya hannani ya manna Allah ce malaka jibril kai je wuta a ko ba wani bawa na ko domin jibril je ta yawo yawo ta shi ta ce yaro ba same shi ba Allah ce ka je je je wuri kaza ka sami wani bawa na aka gama jibril wurin zai same shi ce da ya ji annabi ce da ya ce wani bawan Allah ya rubuta ciki ya ya hanna ya manna ya hanna ya manna ya kiran Allah amma gidan wuta sai da shi ya zo da shi sai Allah ka ba wa ya ce ba wa na Allah ya magana da shi ya ka samu halinka Allah ce na samu kana mugun hali mugun makoma Allah ba ta tamnawa sai Allah ce malaka jibril mai dashi wurin shi ta ce yaran ka kai haka Allah Allah ka kai haka Allah hudu amina Allah ka kai haka Allah haba Allah kashi Allah zai ba dama a hudu shi kenan magana yau in dai aljanna ce in dai wuta ce in dai da imani ji da mutum ya banna in dai da imani ko shi ne wannan imani ne ce shi kamar ka lura a nan ba a jisun da annabi ba labarin cewa za a waye gari wannan duniya ta za a waye gari babu sallah babu azumi babu komi ƙur'anin gaba ya ɗauke shi ƙur'anin gaba da za a waye gari babu ƙur'ani a duniya kam hatta a zukata makaranta babu nan huzaifa cikin wanda ke bada labarin da suka tsabar yake cewa to yanzu ya za a yi ci amma ce za a samu wasu mutane su cewa kalmar shahada mun ji uwayenmu suna kalmar shahada uwayenmu mu suna yin kalmar shahada a duniya nan uwayensu sun suna kalmar shahada ya ce kuma me amfanin kalmar shahada da ba su lafa a cikin da su ba kyale shi ya ce wani a wani takwam ya ce wani kalmar shahada za ka tsira da su koshi in da kalmar shahada to koshi ne da shiga wuta kauta inda rabon ka mata ran ka samu ceto na farko maka wuta in baka da ruwa ka sha wahala sai ka sha azaba a maka azaba dai amma dai ba da woma mai hadari shirka da Allah kuma shi kullu ake raba mutane da aka ce aka ce da kaya suna daga mu hadarin shirka ba kai bane ba babu gyara da mutum je ma Allah iya gaba Allah da wani kai ne gidan boka ke ce gidan boka a kulla wannan a baki laya saboda kishiya saboda bashi magani na mata da ya malaki ɗaya wani hanyar magani da saboda samari samari eh kawurci ne annabi ce tuwilla na ce shirka ce annabi ce inna ruqa a tsawon mata wata da shirka annabi ce da doka da jama'a da shirka ce ka jayo hankalin wani ka mallake shi ko da tawada da alƙalami ko da ice ka ja hankalin shi tsibuce shirka ce duniya ce eh idan tana son ka ayi masan kun gadangana eh in tana son ka kun ayi alami masan kun gadangana ba wani wahala ba wani lakari da annabi ya kawo na masan ka ayi lakarin da soka ka bar hanya ga cikin sayyid bukhari mukhis cikin sahabai ne sahabi ne mukhis shi da barira wani barira hadisi barira tana bawa mukhis iya bawa sai aka ‘yantar da barira aka ba ta ‘yanci shi kuma idan aka ba mace ‘yanci dama ai ana bauta shi da kamar mai akuya ne da mai dan akuya ɗana wane ne da mai akuya da mai dan akuya in aka yi ciki ɗana wane ne na mai akuya ne ko to kenan dama asali ɗan aka yi ɗa na mai akuya ne yake ɗaukar ɗa shi wancan kurin shi kenan ya yi barbara da kura to in aka ba aka samu ‘yanci aka ba iya yanci tana da zaɓi zama da bawa da zama da ɗa barira ta sami yanci daga aisha radiyar anha to yaya mijin ki mutu a da ta dama tana bauta ne amma ta san yanci da bata wani bawa shi kuma Allah ya sawa mugi san barira ya kaso an cikin sai da bukari akwai ba mugi ya bi ta dan Allah bai ki haƙuri ba da ke zo shi da yake tare da wucewa tare da idan take bi take tare hadin daga ban ya bata haƙuri ta haƙuri sai Umar ya ce Umar ya Rasulullah Abbas ya ce ya Rasulullah gaskiya kai magana Abbas ya ce ban taba gaba a duniya yanda so yadda wani ke son wani irin son gisa ga barira in ji abbas ya ce haka ban gaba kiyayya da wani ke kin wani ina barira ta kin gis shi iya balira sai da mun daɗi shi amma an mace ba ga daga ne ba gisu ga daga daga ne da ka zo ta soka annabi kira barira abbas ce ba na annabi kashi ka sa hannu kai magana ya kira barira barira ki hakuri ya mace ke ga ta ce ya rasulullah kana ban umarni ne ko shawara ce in ce a dole a yi ba da tagiya annabi ne tana da imani annabi ta ce dole ta ce amma mai dole ta ce ta ce ya rasulullah kana ban umarni ne ko shawara ce ta shawara ce ta ce wallahi mana bukatar shi kurin kurin ya dangana yi